اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullum muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna takwas ga watan rajab rana ta talata wanda ta yi daidai da lissafin hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 444 yanan takwas ga watan takwas shine watan sha'aban wanda malam bawashi ya mushi suna da doki da gudu wai saboda sauri yake musamman ga wanda yake ganin azumi wata diya ce babba sai ga watan yayi sauri wanda kuma yake ga azumi wani bonus ne a cikin rayuwar shi to sai ga watan yayi nawa mun sha ba da labarin wadansu mutum biyu guda yana da yawan nafila tsayuwar dare da azumin ta tsawa'i da yawan karatun alkur'ani gudan kuma rago ne in ya fara ba sai bari kuma aka je jihadi wannan mai kokarin ibada sai Allah ya karɓi rayuwar shi wannan kuma wanda yake da ragwanci sai bayan shekara ko shekaru sai ya rasu to wani daga cikin abakasa sai mafarkin irin ni'ima da wannan na baya mai ragonci ya samu a aljanna ta yi linkin balinki akan tawancan mai kokari gashi kuma ya mutu a fagen daga abin sai ba shi mamaki yake faɗi ga mazalar sallallahu alaihi wasallam mazalar ya ce mashi ba mamaki shin bayan mutuwar wancan wannan ya riski watan ramadan ya ce ƙwarai ko ba ba ɗaya bai ce ya shi yasa ya fi shi wallahi idan Allah ya riske ga watan Ramadan ba karamin nima bace karamin nima bace Allah ta'ala ya kai mu da ba mu yi kun gabatar da ayyukan alheri a cikin shi muna cikin wannan sura da mai albarka suratul baqara surar da take bada kissa da labari mafi yawan bani isra'ila na farko da na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke a yau har ma na gobe irin aƙidunsu da halayensu da irin warware alƙawari tsakaninsu da Allah da butulcin da suka yi wa annabawa da Allah ya aiko musu da ma Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya sanya kissa mai yawa ta bani isra'ila a cikin wannan sura don mu fahimce su mu fahimci aƙidunsu mu san irin yanda ma'amala za ta kasance tsakaninmu da su mu musulmi haka yau za mu tashi insha Allah aya ta 92 ba mun za ta 91 bismillah ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون yanzu mun zo kissar da Allah madaukakin sarki ya bada labarin wani abin da ya faru annabi Musa alaihi salam yakan zuwa miƙatin rabbihi wani guri da aka ce da shi dutsen tsoro tsoro sina wani dutse ne wanda Allah ya rantsuwa da shi a cikin surtittin والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين to wannan turu sinin an ce nan ne ubangiji tabaraka wata'ala yake magana da annabi Musa alaihi salam shine idan Musa ta yace sai a ce ya taimi miqatu rabbi inda yake tattaunawa tsakaninsa da ubangijinsa mun san babu wani annabin da yake magana da Allah direct sai annabi Musa alaihi salam nassin alqur'ani mai girma wa kallama Allah Musa وكلم تكليما.
الله موسى ubangiji ta'ala ya ce تكليما yana zance da annabi musa darat ne kasan zancen allah ba zance bane irin na mutane sauci ne wanda yake mai daɗin ji to wani lokaci annabi musa alaihissalam ya tafi inda yake magana da ubangijinsa akwai wani musa na daban da aka ce da shi musa samiri mutum ne wanda yake mai hikima sai ya hara da waɗansu abubuwa da ya halitta kamar ɗan saniya ƙarami ya yi mishi wata dabara wanda in an ɗan danna wani guri sai ya rika ƙara ba gane daga da ƙara yake fitowa فأخرج لهم عجلا جسدا له ubangiji ta خوار alata ya musan nan na samuri sai ya huduwa mutanen bani isra'ila ijilan ɗan malaki jasadan a gangan jikin shi ɗan malaki ne amma da hukuwa yana da wani ƙara da yake yi yana da wani bututu ko butun butumin da in an buga gudun an dana sai ya yi ƙara shi kuma ɗan adam da son sabon abu sai abin ya birge su yanzu me ya ce musu sai ce faƙala hala ilahukum وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي to ai wannan shine ubangijin naku ubangijin Musa ya manta da inda yake yanzu ya tafi neman shi wani waje haka shi da ya aike shi ko ce musu wannan shine Allah bawo ga yanda yake magana Allah Musa ya ce ya tafi can inda yake magana da Allah bai sani ba ya mance Allah yana nan to idan ba ku sani ba ina sanar da ku haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasi wannan shi ne ubangijin ko ubangijin musa kuma suka manta da dukkan wa'azin da musa ke musu sai suka fara bautar wannan dan maraki fitina ta aku annabi musa ya bar wakilin shi da ake ce da shi harun ya zo ya kama musu nasiha da wa'azi da jan hankali su ma suka nemi su kashe shi ya za a yi ga allah kiri da muzu muna kallo ka zo ka ce mana ba shi ba ne dafa labari ake babu a ce Allah ya ce yanzu ga Allah da kanshi kuma idan ya buga shi ko ya danna shi in ya yi karar sai ya fassara masa ya ce kaza yake nufi a yi su kuma sai ce yanzu a dai musa alisalam yana can inda yake magana da Allah sai Allah ya ba shi labari mutanen kafa sun kirkiri wani abin bauta a sunan Allah suna bauta masa anai musa a cikin mamaki da hushi ya tattara allunan da aka bashi sako a cikinsu domin ana gaya mashi abu yana rubuta a allo ne yanzu ya tattara ya zo da su ya zo kuma ya tara bani isra'ila gaban shi gashi suna bautan dan marikin nan a matsayin allah hankalin shi ya tashi kwarar gaske ya yi gushin da bai taba yi ba wa alkal alwaha wa akaza bi ra'si akhihi وأخذ برأس أخيه يجره إليه yanzu tsananin fushi yasa sai ya watsi da alluna gaba ɗaya ma ya watsar da su idan ran- ran mutum ya ɓace komai zai iya faruwa alagazabu mu fita wa kullum shari fushi shine mabudin kowane irin shari idan kana so rayuwarka ta zama cikin shari to ka rika samun kanka cikin hushi shi yasa ba a san hushi da yadda za a yi ka zama to mutum wanda baka hushi sai tilas yasa wani sahabi zo ce manzo Allah ibnu wasiya manzo Allah ya ce mishi la ta gadab ka je ka a cikin rayuwarka ka daina yin hushi ya dawo ya ce ya rasulullah kara mana dai wata wasiya kuma ausani ya rasulullah fa qala la tagadab yace ka je ka amma ka zamanto baka yin hushi sai da musu uku manzo Allah yana ce mishi ka je karke hushi annabi sallallahu alaihi wasallam da mishi wannan wasiya sai ya tunani yace to sai ga a cikin dabi'un da yake da su ba mafi muni kamar hushi hushi shi ke sawa ka aikata aika aika mai yawa ka zo kana da dama yanzu ka zo gida a bata maka rai kuma ka ce ka sake ta ko da koma kana lallabi da kaga ta fara gama kanan tana tutura sai gaji ina kamar za a yi tashin kiyama haka mai kai kawai da hushi ne Eh, wani ba sai ga ya ce ya mata saki uku saboda ya yi mi ya yi hushi saki uku izgili ne ga nassin alkur'ani tunda manzara sassula an yi haka a zamanin shi ya yi hushi yake ta ya za ku rika izgili da alkur'ani ina cikin ku ka je gurin malamin gargajiya ce ai ina ta haraman abada ba kai ba ita har abada take da kana neman da malaman sunna saboda sunna za su ce maka a ɗaya yake ko shi ne yake kai ka wannan ta shi yasa anai musa da ya wushi wa alkal alwaha wa akaza bi ra'si akihi yajruhu ilai yayi watsi da allunan da ke hannunsa wanda sakon da ya ɗauko daga Allah zuwa gabanin Isra'ila gaba ɗaya sai ya watsi da su ya kama gashin kan ɗan uwan shi da gemunsa yana mummurza shi yana ya zan barka a gurin mutane ka basu su ɓace kana kallon su su ɓace qala ya buna um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si yace ya kai ɗan uwana in ji annabi harun ka bar zan gashin kaina da gemuna wannan shi ke nuna mutanen kirki suna da mi ha saboda yana da gemu la takuzu bi ra'si bi lihiyati kamar kama gashin gemu na wala bi ra'si balle gashin kaina me yasa ka kyale su suka shiga cikin wannan hali yace inni khashitu إني an taqula خشيت farakta أن bayna bani isra'ila تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي yace nayi nayi bakin kokari na wa kadu yaqtuluna ni har ma sun so su kashe ni akan wannan magana fala tushmit bi al'ada wala tuj'alni ma alqawmi zalimin kada ku kunyata ni gaban yan adawa bana wannan ke nuna idan yan gida daya suna rigima tsakaninsu masu adawa da su sai su yi mi sai su ji dadi idan musulmi suna rigima tsakaninsu sai makiyansu kafirai su yi mi sai su ji dadi kullum mu hada kanmu mu bar matsalar mu ta cikin gida a cikin gida amma mu so juna ya ce wallahi saura kaɗan masu kashe na kan wannan la ta kuzu biliyati wala bi ra'asi idan na ja daga har yaƙi za yi kuma zan kare buwa akan cikin bari isra ka bar su akan haɗin kai guda amma idan na ja baya wani zai ja baya su goya wa samuri ba sai raba hankalin mutane ya ce kuma da haka na ji tsoron an taƙula farakta bai da bani isra'il ka ce na raba kan bani isra'il na ma malamai suka ce kaga wai a wani gurin ka bar mutane a shirka ya fi sauƙi da ka raba kansu don duk wanda ya tuba daga cikin sirranar shi kenan allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuba shi amma wanda suke gaba da juna fa ko sun tuba daga zunubi allah yana karɓa bai ya karɓa idan sun yi bada allah yana karɓa bai ya karɓa in sun yi addu'a allah bai ya karɓa masu gaba da juna duk daren litinin da alamis ubangiji ta'ala yakan sa a yanta mutane daga wuta zuwa aljanna ti yawa daga cikin bayan Allah amma sai Allah ya ce a cire mai sunan waɗanda suke gaba da juna har sai sun shirya ba sa daga ciki amma ga duk mutumin da ya tuba daga shirka ranar Allah ya karbe shi amma mai gaba da dan uwanshi musulmi ko da ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi ya kwana yana addu'a da karatun alqur'ani yayi a banza Allah bai karba shi yasa ya ga ya kyare su a wannan yanayin yafi ya kawo rabuwar ke tsakaninsu yasa ce ne khashatu an taqula farakta bai da bani isra'il na ji tsoron kace na kara buwar kai tsakanin bani isra'il kai kuma walam taraku bi qawli baka tambaye me dalili na ba shi yasa baka tarra mutun yayi abin da ba daidai ba ka yanke mai hukunci sai ka tambaye me hujja wannan ƙa'ida ce ta musulunci duk lokacin da za ka wa mutum hukunci tambaye shi hujja idan bai ka hujja gamsassa ba to sai ka hukunta shi da wannan abu amma ba ka iya cewa kawai wani kaza ne mutum ya zo ka ce wallahi ba zan saurare ka ba wanda ya saba karantarwa addini ka saurari mutum idan ya ka hujja gamsassha ka amsa in ba bai da hujja shi kenan sai ka bai hukunci to wannan shine labarin da Allah madaukakin sarki yake ba mu wannan abin da ya fara wannan lokacin shine Allah ya ce wala qad ja'akum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyinat wadansu malamai suka ce mi shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin la ilaha illallah Musa rasulullah lallai hakikan ya zo muku da hujjoji akan kadaitakar Allah madaukakin sarki kuma kun ga hujjojin summa bayan haka annabi Musa ya tabi katu rabbi itakatumul ijla sai kuka riki dan maraki da Musa Samuri ya siffanta muku shi a matsayin Allah min badi bayan Musa ya tabi katu rabbi wa antum zalimun kuna masu zaluncin kanku da kanku duka wannan Allah yana ba mu labarin abinda kakannin Yahudawan yanzu ne suka yi a wancan zamanin abin mamaki wayannan mutanen fa su ne wanda Allah ya tseratar daga azabar da fir'auna yake musu da suna cikin kaskanci a garin Misra kaman bayi Allah ya cire su tare da annabin Allah su ne wanda suka zo bakin ruwan teku ba su da kwale-kwale ba jirgin ruwa ba bato bayan su ga fir'auna da rundunar shi suke waiwaya suka kalli rundunar fir'auna suka ce inna la mudrikun ai mun gama yawo lamma tara الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da su mutanen Musa dinnan suka ga jama'ani tara al-jama'ani ga jama'al fir'auna nan ga kuma su tasu bakin ruwa suka ce inna la mudrikun ai mun gama yawo qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin Ubangiji ta'ala ce sai annabi Musa ce ba haka abin yake ba Allah yana tare da mu da sanin zai shirye da mu ya kuma shirye da su fir'auna sai da ya matsa kusa da su sai aka ce annabi Musa ya dauki sandan shi ya bugi ruwa fanfalaka fakana kullu farqin ka tadul azim yana buga ruwan shi a sanda sandan shi akan ruwa sai gashi kwalta ko ma kama kan hanyoyi guda 12 kuma suka ba suka wuce lokacin da suka wuce shi kun fir'auna ya shigo tsakiyar tekun annabi Musa dauki sanda zai buga aka ce wasaka watrukil bahra rahwa ubangiji ta lace watrukul bahara raha ka kyale ruwa yadda yake ba ruwanka innahum jundum amma dai su mughraqun wata runduna ce wanda zamu halaka da ita ba sai ka bugi ruwan ba kyale su shi Musa ya zama don bugun sanda da ruwa a, da yawa ruwan shi yasa ya ya ya, ya bude hanyoyi a a da haka yanzu kenan bari ya buga kuma sai hanyar ta matse kai sha'anin Allah ka bar mai kayan shi wallahi kawai in yace kai kai in bai sa ka ba kar kai kaga shi a tunani tunda da ya buga sandan ne ruwan aka samu hanya ko yanzu in zara su hanya ta zama biya za a yi sai a buga ya daga sandan zai buga aka ce a wata rikin bahara rahawa kyale wannan kogi yadda yake ba ruwanka aikinmu ne wannan in nahun jindin mugarko su dai wata rindana ce wanda za mu gama da su yau a gabansu kuma aka zirmiyar da su fi ra'aure ke amma suna yin gaba kaɗan suka tara waɗansu suna bautar gumaka suka ce mu ma ka sa mana wani abin bauta kamar yadda waɗannan suke da ya ce ka amma ku ina lallai kuna da jahilci fa yanzu nan Allah ya muku goma ta arziki yanzu kuke na muku bauta wani ba shi ba to su ne wa'annan mutanen suka koma wani gari Allah ya musu ni'ima ɗaya bayan ɗaya wanda ba ta iya lissahuwa amma suke mantawa da Allah kai tsaye su je zuwa ga bautar wani shi sa karka yi mamaki mutum ya ganshi kuna sallah ka ganshi a gurin abubuwa da alheri kuma amma dare ko wani wuni sai ya ganshi a gurin boka karka yi mamaki hakan dan adam ya gaji mantuwa akwai mamaki saboda aqida in bata zauna ba matsala ne duk yanda mutum ya ga aya kiri da buzu bai iya imani to yanzu su ne wannan haka kirkirawa abin bauta suka dauke shi kuma a matsayin Allah Musa ce musu samiri haza ilahukum wa ilahu Musa wannan shine ubangijin da Allah wato Musa yake cewa shine Allah wannan shine shi ma ya manta ne ya tafi neman shi wani guri akan haka kuma suka kama suke bauta masa to shine Allah yake tuna musu Musa ya zo muku da hujjoji kiri da muzukun gansu amma kuka riki abin bauta dan bareke kuke bauta mishi wa antum zalimun kuna masu zaluncin kanku yanzu wannan ni'ima kenan daga cikin ni'ima ɗaya da Allah ya musu baiwa daga cikin baiwa da Allah masa da kuma irin yadda suka saba ma Allah sai Allah ya kata biyu yace wa idza kadza bi وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ubangiji ta'ala yace ka tuna musu da idza kadza bi saqaku lokacin da kuka riki alƙawari tsakaninku da Allah Allah yace bani Isra'il ku tuna lokacin da muka riki alƙawari da ku muka ce wadu kulli babu sujudan ku shiga wannan gari ta kofar garin kuna masu sujada wa qulu hiddatu yaghfir lakum khatayakum ku rika neman gafar la Allah sai Allah ya gafarta muku kurakuranku fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai azzalimai suka canza daga cikin su kalmar da ba ita ce Allah ya ce su yi ba dalili da wannan sai Allah madaukakin sarki ya darabe su garin da suke zaune akwai dutse a gane dutse ko irin manyan duwatsun nan da suke zagaye da gari kawai sai aka sa dutsen yayi ta girma gaba sama yayi ta ƙara tsayi sai da ya kara tsaye daga can kuma sai ya rufo garin kuma da ya rufo garin gaba ɗaya kuma sai yake ƙasa yake ƙasa yanzu me zai faru kenan to Allah ya ce masa ku zo ma ate na ku bi kowa ku riki abin da muka ba ku na shari'a da gaskiya idan kuna so a ɗaukake mu in ku ba haka ba gaba ɗaya ai me amman ne su gaba ɗaya a cikin garin yanzu su da aka ce su yi da abu sai yanzu sai suka yi amma kuma da gefen goshi ba mutum sai a je gefen goshe shi kuma yana kallon sama saboda hankalinsu bai kwanta ba shi ne Allah ce wa rafa na fauka kuma kuru muka ɗaukaka dutse saman garin ku wannan ma'ala faɗaukin sarki ya musu ne a matsayin jarabawa aka ce ku zo ma a taina kun bi kowacin ku yi riko da abin da muka baku na hukunce hukunce a cikin attaura ku yi riko da shi da gaskiya wasu ma'u ku yi saurare akan abin da annabi ku ya karanta da ku shi ne musa alaihi salam amma bani isra'ila kalu suka ce sami na mun ji wa asai na amma mun saba ko da basu faɗi a baki sun saba ba sun ji amma kuma sun saba a aikace kasa ko ta ɗabi'a da malam bahaushe yake yi a cikin kalmomin shi za ga suna kama da nasin alkur'ani yanzu idan kawa yaro ka kashe ka ce mai karye abu kaza sai ka tarda shi yana sai karkace mashi ne kai dai wannan baka ji ko ai ba dan baya ji ba ne ko don bai jira kurma ne shi ba kurma bane amma aiki da bai yi da abin da ya game sai ka kira shi da me baya ji da haka suka ce sun ji amma kuma suka saba wa ushribu fi qulubihim al-ijra ubangiji ta'ala ce sai a cikin zukatansu shedan ya zayyana musu bautar dan mariki bi kubrihim saboda kafircin su Allah madaukakin sarki na bani Isra'ila mutane ne ko kabila ce mai yawan kafirci ga Allah Allah ya ce kulka gaya musu ya rasulullah bisa ma ya amurkun bihi imanin tir ya yi muni abinda imanin nan naku yake umarninku da shi na kafirci ga ubangiji ta baraka wa ta'ala in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani da gaskiya saboda haka abinda ake so ga mutum musulmi a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya bada umarni in har ka fahimci umarnin na Allah ne to ka aikata shi idan Allah madaukakin sarki ya hana ka ka halu wannan shine ibada kuma shine addini sai Allah madaukakin sarki ya ce قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين bani isra'il su ne wanda suke cewa lan yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى suka ce ai ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance akan addini yahudu ko kuma akan addinin kirista su suka bari da bakin su duk wani mutum a duniya da ya rayu baya shiga aljanna sai in bai yahudu ne shi ko in kirista ne shi Allah ya ce tilka amani wannan ai maganganu ne kawai na ƙarya gure-guren su kul hatu burhanaku ku zo da hujjojin ku mana suka ce naru abana Allah wa ahibahu mu tamkar ƴaƴan Allah muke suka ce ba wai yadda suke da matsayi a wajen Allah shi yasa وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ubangiji ta'ala ya ce yahudawa da kiristoci suka ce wasu ƴaƴan Allah ne su subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah Allah ba shi da da kuma suka ce waye su ne wa'anda Allah ya fi so saboda haka yanzu har yanzu yahudawa yanzu suna ganin duk wani mutum in aka kashe shi an kashe banza ba mutum aka kashe ba amma aka kashe bai huda ne fa to an samu matsala a yi wani haƙe da shi ne amurka suke da ita ba amurka shi gina ke ya fi kowa duniya a jikin fasfarkin shi ba za a rubuta wannan ba amurka ne saboda yi zo kasar hukumi ku kula da shi gani suke sun fi kowa daraja sun fi kowa matsayi saboda aƙida ce wanda suka ɗauko ta asalinta daga yahudanci da kuma kiristanci da haka suke ta laye da kula janata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama cikin addinin yahudanci ko kiristanci gaskiya ne ba gaskiya bane ba gaskiya bane ubangiji ta'ala yace ba gaskiya bane tilka amaniyu wannan maganganu ne na ƙaryace ƙaryace da gure-gure da suke da shi da nuna isa ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujja kuma in kun kasance kuna da gaskiya Allah ce bala man aslama wajahu lillahi bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji ya kare ta sai ce bal ba haka magana take ba man aslama wajahu lillahi duk wanda ya meka wuyan shi zuwa ga Allah ya musulunta inda yana mai kyautatawa tsakanin shi da Allah ashe in ka zama musulmi sai ka yi bi sai ka kyautata ka kyautata alaka ka tsakaninka da ubangijinka shi ne karkama Allah shirka ka kyautata alaka ka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ta'atuhu bima amara ka rika wa manzan Allah umarni duk abin da ya umarni da shi ka rika mishi biyayya ka gaskanta shi akan abin da ya bani labari kada ka ba Allah bauta sai da abin da ya shari'anta sallallahu alaihi wasallam wannan in kai ka kyautata alaka tsakaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka rika kyautata tsakaninka da yan uwanka mutane sawa musulmi ne ko ba musulmi ne kada ka tuto ka ce arnan banza dan yana arnan shi ba musulmi ka tuce shi ka ce arnan banza a wallahi ka tabe kowane dan adam yana da haƙƙi a kanka ka ba shi wannan haƙƙin ka ba da haƙƙin yan uwanka musulmi ka ba da haƙƙin danginka ka ba da haƙƙin maƙotanka ka ba da haƙƙin iyayenka ka ba da haƙƙin ƴaƴanka ka ba da haƙƙin matanka duk waɗannan haƙƙoƙin kowanne ɗaya bayan ɗaya to yi ƙoƙari ka riƙa ba da shi shi ne man aslama man bala man aslama wajen hudu labuwa musulun ko sai kana ihsani duk wanda ya haka nan yana da ladan shi a wajen Allah kuma idan alkiyama ta tsaye bai da jin wani tsoro ba shi da fargaba aljanna sashi ba sai bai hude ba ba sai kirista ba bal ma bai yahuda idan yin addinin yahudanci ba na gaskiya ba wuta zashi sai ya addinin da Allah ya ko annabi Musa da shi kirista an yi addini ba irin addinin da annabi Isa ya zo da shi ba to wuta zashi domin annabi Isa sallah yake annabi Isa ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace su da suke alfahari da su ne yan aljanna ba mai shiga aljanna sai wanda ya zama su su masoya Allah ne Allah ta'ala ce qul in kana lakum darul akhirah idan har ya kasance aljanna ita ce darul akhirah lahira ko gidan lahira aljanna in ya zama naku ne na ku kadai a wajen Allah khalisatan min dunillah ku kadai banda sauran mutane to fa tamannawul mota ku rika gurin mutuwa ba har kullum wanda yake da tunani irin da bai huda ba za ka gina sa mutuwa a cikin kalkirkin shi ba in yi program ya lissayi zai ce in ku ba mutu a babu wannan ko da musulmi ne in aƙida ta yahudanci ce babu tunanin mutuwa a cikin program da shi kullum kawai zai rika tsari ne in na yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma wanda yake nema sai ce in kuma mutu shi ke nan a ci gaba ya damu alheri ne yake ginawa aƙidar yahudanci ita ke hana mutum ya sa tsammanin mutuwa cikin tsarin shi kullum gani ke kawai ya yi kaza ya yi kaza babu zancen ya mutu a cikin zancen to shi ne Allah ce su yi gurin mutuwa ba a wata ruwa aka ce fattaman naul mauta mazala ya nemi su yi mabahala duk wani mai yahudin da ya shiga shi dan aljanna ne ko kirista da ya shiga shi dan aljanna ne shi kadai banda wanda ba addinin shi yake ba to ya ce ya Allah wanda yake addinin gaskiya da wanda baya addinin gaskiya ka bayyana shi wanda yake addinin ba na gaskiya ba Allah madaukakin sarki mun roke ka in addinin da muke ba naka bane ba na gaskiya bane ka karɓi rayuwar mu a yau annabi ya ce ka gaya ku ce haka in kun isa manzala sallallahu alaihi wasallam ce da ɗaya daga cikin yahudawa yayi wannan kalma da ba a samu wani bai yahudi a bayan ƙasa ba a wannan ranar ɗaya yayi da sunan su ba ba wai su duka ba ya ce addinin da suke kai in ba addinin gaskiya ba ne Allah ya karɓi rayuwar yahudawa ɗaya daga cikin su yawan na magana to a wannan rana ba za a samu wani bai yahudi zai waye gari ba shi yasa har abada ba za su yi da su yi ba kamar yadda mabahala ta faru tsakanin manzala sallallahu da kiristoci inda Allah madaukakin sarki ya gaya masu ka gaya musu ul ada'u abana aku wa abana ana har zuwa karshe cikin sunan Ali Imran karatu da ayat mabahala da karin kiristoci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah rama na baka bashi ko duk wani baka gindin inda Allah ya ci kira ƴaƴansu da ƴaƴansu matansu da matansu sun marabta hin farar da Allah ta nayi alal mahallin shahid kaji azarar ma ya kama karkata
فإن تولوا فقولوا
فقل تعالوا ندعو قل أبناءنا.
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين kaga wannan mubahala ta faru ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da masu addinin kiristanci Allah madaukakin sarki yace ga sakon da za ga musu in har sun ki akan abin da ka ga musu qul ta'ala ka ce musu ku zo kowa ya fito na dawo abada ala mu kira diyan mu kowa ya fito da diyan shi mu kira diyan mu na musulmi kuma ka kira da ku diyan na musulmi mu kira matan mu na kafirai subhanallah mu kira matan mu ku kira matan ku kuma mu huto da kanmu kuma ku huto mu zo mu taru a wani heli guda fa na mutahin sai mu yi imtihani ma'ana sai mu yi min wahala mu ce wanda yake akan addinin gaskiya da wanda baya kan addinin gaskiya in mu abin da muke na gaskiya ne Allah madaukakin sarki mun roke ka wa'inda ba addinin gaskiya suke ba Allah ka la'ance su ku zo ku yi haka a tsakanin ku gani manzo Allah ya ba su wannan goran gayyar suka ce wallahi kun san wannan annabin annabin karshe ne annabin gaskiya ne in mu kuskura muka wuta wallahi mun kaɗe mun yi asara gaba ɗin zuriya mu za ta kare ba wanda ya fito a cikinsu to su ne yahuda su ma'ana gurin allah madaukakin sarki ya ce wa adam salasalam ya gaya musu in har sun kasance aljanna ta su ce ba wani wanda zai shiga sai su to ku zo ku yi mabahala akan mutuwa wanda baya kan gaskiya allah ya kashe shi su ma'ana gurin ba sai da sun fito ba to shine allah ya ce walan yatawannahu abada
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم Mhm.
والله عليم بالظالمين ubangiji ta alace walan ya tamannahu abadan ba ɗaya daga cikinsu zai yarda yayi wannan gurin yayi irin wannan rantsuwa ko wannan mabahala bima kaddamat aidihim saboda abin da suke gabatarwa da rayukansu ba abin kirki bane ba sun san ba addinin gaskiya suke ba wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta ala masani ne ga azzalimai waɗannan ayoyi duka abin da suke karanta da kai musulmi a matsayinka na musulmi kana da garanti na addinin ka addinin gaskiya ne shine addinin zababbe shine addinin Allah inna ad-dina inda Allah إن الدين عند الله الإسلام addini a wajen Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra ومن al-islam dinan يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ubangiji ta'ala ta duk wanda ya nufin ya bauta ma Allah da wani addini ba musulunci ba falan yi kubala minu ba za a karba mashi ba kun mutumin zai waye gari ranar tashin alkiyama yana cikin masu hasara waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da mi addinin musulunci shine addini mi shine addinin gaskiya ba kwakwanto a ciki ba wani lalabe amma za ka samu yan ɗantafal da waɗansu makamantan suna cewa to ai duka addini addini ne ai duka dai Allah ake ba ai ba a san wane ne mai gaskiya ba ai sai an je a ka samu matsala a inda ka rika jin har wani wanda ba ya musulunci kila shi mara da gaskiya wallahi ka samu matsala kana da jami'in imani imanin ka ba shi da lafiya addini na Allah shine addinin musulunci duk wani addini wanda ba da musulunci ba ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda yake yahudiyya wala nasraniyya addinin kiristanci yake ko yahudanci balle maguzanci da madusanci da sauransu labari ya kai mishi na bayyana alqur'ani da bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda bai imani da manzon Allah ba illa ayi mutu wata zashi duk ibada da yayi aikin banza shi yasa inda kana da imani kaka yi tsoron karawa da kowa duk wani wanda yake mai addini ba da gaskiya ba wala za ku kara da shi zai barka dan ba shi da hujja ka kara da hujjoji bayyananu karara wanda ga sunan ba iya tunkuɗe su amma addinin da ba addinin musulunci ba shirme ne kai ma haka je ka shiga cikin littafansa ka yi rubuce-rubuce kuma su yi bauta da shi a ce ya yi kyau dama addini na taɓi da waka ba baka dama ka je ka yi ta karanta ba sai dai kawai ka makale a ya ke cewa a hamar ta ka zo ka ranar ladi a buɗa a ce adiba ne bostas tawo ko ansayan ko ai a karanta mulku ya ce kaza bulus ya ce kaza a ɗan karanta sai a arihe kuma a yi waka a yi tabi a yi rawa shi kenan addinin salama shi ne kai da ka samu musulunci kai kamata ka wa Allah godiya duk wani addinin da ba musulunci bai shirme ne wallahi idan kaga har kana kokonto akan wanda yake addini ba musulunci ba shi ma addini yake to wallahi ka samu matsala duk shirme ne kawai aikin banza suke za su tashi gaban Allah ba su da komai amma kai musulmi ba wallahi shi yasa ya kamata mu yi riko da wannan addinin nan ba duk yanda za a yi karkata karin kunya abin da ya shafi addini in dai addini ya ce kaza ka bar kunyar abin ka kama jikinka wanda bai riko da wannan ba shine ba gidaje riko da abin da addini ya tabbatar da shi shine wayewa a ko'ina a kowane guri a gurin su kowa wallahi kai riko da addini ka shine tsira kuma shine wayewa Allah ya tada mu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗi wani aqida yahudu yace wala tajidanna wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ubangiji ta'ala ya faɗi aqidar yahudu yace wala tajrannahu arsan nasi ala haya zaka same su sun fi kowa kwadayin a rayuwa wallahi sun fi kowa san rayuwa su dai kawai a rayuwa duniya a ji daɗi duk wani kantin da wani sayensu kawai wanda za a more ne sun fi kowa son rayuwa don neman su ji daɗi a rayuwar duniya da suka makalkale yawa a ƙasashenmu saboda su matsayata ba su da komi ba su da iranium da yawa ba ba su da man fetur komi ba su da shi na ƙasashenmu ne suke amfani da shi suna jin daɗinsu wannan bamu da wuta sai an bamu daga wata ƙasa amma su kuma suna ɗaukar iranium suna zuwa suna haskaka wuta a ƙasarsu ko kowa ya san da wannan yan france tana amfani ne da iranium na nijar da shi take amfani da ƙasar da kuma wutar ma bayan allah ha daga wani gurin wani gurin an ɗan roƙo a makwabciya bayan allah ke da kayanka kana bara bayan allah ke wai ka ji ma ambasada din su kwana nan kaga inda a ce muna da takeici sai mu kore shi da kasar mu ko wai ce wai ruwan ma wannan da yake to yazo kasar mu wai ba namu bane nasu ne a kariya yake wannan yake kaga inda muna da takeici wallahi ya kamata mu kore shi wallahi ya kamata a kore shi saboda ya faɗi kalmar da ya rena mutane hankali ya zage mu zage kuma da yake ba na wasa amma shiru kake ji ko ina masu ilimin biyan rashin tasu ta banza ce a shi wani ce sun yi barci ya kamata sun a yi mai raddi ha gaisuwa inda suka iya to Allah ya sauke wani are da hankali ne mutum ya zo gidanka ya ce ruwan da ke cikin gidanka ba nan da gidanka wai nashi ne na gidansu nasu ne a ga akwai rena wayo ko Allah ya sauke da za ka same su sun fi kowa a kan son su rayu ba sa son mutuwa ba sa san mutuwa duk kasashen da kake gani suna alfahari da su suke da ƙarfi wallahi suna rayuwa ne da ƙananan kasashen galibinsu ba su da abubuwa nasu da kansu namu ne suke amfani da shi ta hanyar zalunci da danniya da dubaru da wayo mun kamun kasa wayewa da ka zama wani kirkila an baka matsayi inda kai a jihun ka kwancin yin kullum komi na karuwa ba ruwanka ba ruwanka da haƙƙin na ƙasa haka ne muke ci ba mu da kishin ƙasashenmu kuma wallahi musulmi ya kamata ya yi kishin ƙasa musulmi ya yi kishin ƙasar shi da al'ummar shi kuma da addinin shi wannan shi ne musulunci karka bari ka kaskanta karka bari yan wanka su kaskanta karka bari kasarka ta kaskanta duk wanda ya ce ma kullum ka ce mai tas akan kasarka da addininka da al'ummarka wannan shine musulunci amma kawai dan kai ka samu kana dan ci kawai shikenan ba ruwanka a gaya wa kasarka bakar magana a ci mutuncin ku a zalunce ku shikenan ba komi wallahi wannan ba karanta wa addini bane to Allah ya ce zaka same su sun fi kowa son su rayu a duniya wa minan ladina ashraku da waɗansu daga cikin mushrikai su ma gurin su mushriki baya da wata rayuwa illa rayuwa a duniya ko da ku musulmi ne in dai mushriki ne ai akwai musulmi kuma mushriki ko ko babu musulmin da yake zuwa gurin boka wannan ba mushriki bane ba tsoho abin nan boka ya bashi tsarin shirka ya zo yayi hagan Allah shirye mu yawaddu aduhum law ya'ammaru alf sana zaka samu ɗaya daga cikin su kowanne yana gurin idan ma dai ya samu ya rayu shekara dubu ai rayuwa irin ta yanzu ka shekara 200 ma ai ka zama matsala abin ka shekara 80 ma ya ake karewa tutuka sun fi abin lissafi tare da kai an je an ce kana da diabetes an ce kana da tension ha an ce kana da istoma in kai mai jin daɗi an ce kana da ciwon nama ya ke ce mishi ma good gani ga wani kaza ga wani kaza abubuwa iri-iri kaga idan ka shekara ɗari to ka zama kaya balle a cika shekara ɗari biyu amma dai za ka samu mutumin da yake bai san Allah ba mai yaƙi da yahudanci ko mutumin da yake mashirki ne a gurin shi da zai iya samun a bashi dama to da zai shekara ma zai so a ba shekara dubu tare da cewa ko da ya shekara dubun ai bai hanawa ya mutu ko me yake jin tsoro da a wajen mutuwar kai ya shiga wuta Allah ya ce wa mahu bi zazihi min azab shekara dubun ba ta hana mai shiga azabar Allah duk mutumin da ba shi da gaskiya bai sa mutuwa yasa dan giya da ya sha giya shi ya tatil yace Allah sa tashin kiyamar ma a fasa kaji shege ko wai tashin kyarwa Allah sa a fasa saboda shi ya san in ayi shi baya da riba musamman a halin da yake ciki shi sa yake roƙon Allah wai Allah ya sa tashin alkiyama ma a fasa wai a ga yadda za yi to ba za a fasa ba tashin alkiyama dole sai an yi shi wallahi sa yi warabbi la tuba asal wallahi sai an tashi kowa summa tunabba'un nabi ma sai Allah ya ce sai an bai kowa labarin abin da ya aikata wazalika ala Allah yasir to san a rayu a duniya shekara dubu ko sama da haka ko kasa da haka wa ma huwa bi muzahzahi min azab wannan bai zama abin da zai iya tsallakar da mutum daga azabar Allah me yake kare ka daga azabar Allah yawan shekaru ayyuka da gari da kuma tuba zuwa ga Allah akan laifukan da kawa Allah kamar jin tsoron mutuwa ka ji ka rika jin tsoron zunubinka wallahi yanzu aka ce ayi karanka a mashari'anta me ya kamata ka rika tunani mai shari'ar da zaka tarra a laifukan da ake zargin ka da su in har ka san baka da laifin komi ai malam bahaushe ce ciki da gaskiya ai wuka ma ba ta tilashi ai kaga misali ne bahaushe bahaushe yana da karin magana da yawa wanda idan ka diba yana da tasirin gaske ce ciki da gaskiya wuka ba ta tilashi ba za ma nufin shi ba za ka rika tunanin laifinka ne da yasa aka kira ka a can ba za ka rika tunanin mai shari'a ba ne to shi sa karka rika tunanin ka dade a duniya karka rika tunanin a yaya alaƙarka da ubangijinka take ta gyaru eh to alhamdulillah yanzu ba ta yi in ta zo aje alaƙarka da ubangiji ba ta gyaru ba eh to ta hiyar ba in ta zo ba fasa za a yi to ka gyara ka wallahi ka gyara a shi mala'ika ba ruwan shi ba wanda ke shiga cikin ciki ya dauke dan dan ciki yaron da ke shan nono ba bai bari ba uwar tana nan sai ya dauke da baya tausayi to balle kai da kai shekaru masu yawa ba ruwan shi ba ruwan shi da gala jalar da ya kai koma rishar in yazo zai iya dauke kai ta mutane ba ruwan shi da liman kuma nawa suna hudu ba suka kama hanya suka tafi ba ruwan su da kai sarki ne da rawaninka duk girman rawanin sarki ina ruwan mala'ika da shi ɗauke shi zai wallahi shugaban kasa ne kai eh ai kuje da takarda ban wasu ne kuma ya zo ya kai su ba ruwan shi da kai kai shugaba ne mai cikakken iko zababbe ko mai magudi ba ruwan shi wallahi lokaci ne kawai idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan li kulli ummatin ajal kowane mutum kowace al'umma ajal aha fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kaga ba ruwan shi da kai matashi ne yanzu da ku ake damawa ku ne gwanayen rawa ku ne gwanayen picnic ku ne gwanayen shan shisha wallahi wani gigan da yake shan shisha la haula wala quwwata illa billah Allah ya bishi ni'imar hanci dan ya shaki hayaki amma ya mai da shi kamar shahuma a ga yana bulbulo hayaki wasu ya iya da ya kware to wallahi ba ruwan mala'ika da kwarewar ka wajen shan shisha ba ruwan shi lokaci kawai yake jira yadda in ka samu abinci a cikin asset a gabanka baka tausaya mai haka mala'ika yake duniya gaba ɗaya ba ta wuce asset ɗin abinci a gaban mai cin abinci ba ba abin da zai tausaya ba wallahi a cikinta sai dai in ba ce ya ɗauko ba kowane lokaci kuma cikin ɗauka yake matsalar kai baka sani ba kana nan kana doro kana cin kaho likafanin da za a rike ka da shi an kawo shi garin baka sani ba an kawo shi garin ya bazo kusa ko in baka san masana'antar da ake saka alkafani wato an so shi daga can an rarrafo da shi an kashe garin ku ila ma yana ungo jira ake kawai mala'ika ya sallama dole a je a nemo shi kuma a zuwa da karshe kai kana ganin zaka jima kai kana ganin sai kayi kaza sai kayi kaza kana ta kalgil kana da sai baka sani ba awa nawa ta rage maka a duniya kun mutuwa yanzu wallahi ba sai an yi rashin lahiya ba kai tsammanin sai an yi accident sai ya baka zuwa balago ta wallahi duk ba wannan wani yanzu nan ne kawai zaka ji baka da wallahi wadda ya kamata kullum mutum ya zama cikin shiri ya shirya da ubangiji wannan shi ne maganin mutuwa kar ka yi kwaɗayin rayuwar duniya ka yi kwaɗayin ayyukan alheri a cikin duniya kar ka ji tsoron koma zuwa ga allah ka ji tsoron zunubin da za ka je ma allah da su dan in ka taimaka Allah da zunubi babu shakka za ka kwashi kashin ka hannu amma kana nan raye idan Allah maɗaukakin sarki ma ga dakatar in ka tuba sai ya yi maka wannan shi ne abin da ya kamata ka rikasa a cikin tunaninka da Allah ya ce daɗewa a duniya baya iya kubutar da mutum ya tsallakar da shi daga azaba ko da an rayar da shi shekara dubu wallahu basirun bima ya amaru ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikata Allah samu aikata alkhairi abin da muka yi daidai Allah kuma muna da kuskuren da muka yi muna roƙon Allah mu roƙon sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh